wanda Allah ya albarkace mu da haramuwa manya-manyan falu'anku daga zariya wanda suka zo nan saboda mulasaba ta walima ta yara da Allah ya kaddara da haddasa alƙur'ani da wanda wasu sauka suka zo an gabatar da wannan walima na aka yi amfani da alkhairin da suke tattare da shi aka yi amfani da wannan domin a fa'idantu da ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci da shi sun gabatar da daura a makarantar kullum kudin jiwa a gugu da gaba da aka zuwa wani riba yanzu na kuma insha Allah za a gabatar da wa'azi tare da Dr. Kabiru Abubakar Hassan wanda yake sune jagorori na makarantar ƙarshen albani a cikin da take zariya yau ƙarshe Allah ya kamu da su a cikin garin Kajiwa a kuma ya kira da dukkan yan babu liman sauke shi tema ya zo kusa domin ba a yi an kusa a cikin malamai da suka zo mutu da shi a kan kama daga cigaba a fasar mai kura ma zuwa
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan lokaci a wannan yammaci na ranar asabar mun shiga daren lahadi daren ashirin da biyu kenan ga watan juma'a al'akhira shekarar hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da lissafin watan sha biyu ga watan Disamba 2025 daga wannan gari mai albarka garin kan giwa a cikin karamar hukumar arewa a ta jihar kebbi mun haɗu don yi wa kanmu nasiha da wa'azi akan addinin musulunci Allah ubangiji ya samu dace a alar malaka mana tilawa ne tukuna sai an jiro kaya abinda nake so ne mana tunatarwa a kai shi shine wato mai kokari don mu fahimci girman sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin gwagwarmai da ya yi don tabbatar da wannan addini wanda haka zai taimaka mana wajen mu ƙara sanin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sakamakon haka sakamakon haka mu kaunace shi kauna ta gaskiya kuma mu masa biyayya kamar yadda Allah madauki sarki ya umarce mu yake cewa wa ma atakumur rasul أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نعم واتقوا الله إن الله شديد العقاب Allah mai sarki yana umarta mu yana cewa wa ma'ata kuma rasulu fakuzu duk abin da manzo ya zo muku da shi fakuzu ku yi riko da shi wa ma na haku ma'anu abin da manzo ya hane ku fanta huto ku bari wattakullah kuma ku ji tsoron Allah Allah madaukakin sarki yana umarnin mu akan cewa wajibi ne mu yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai masa biyayya duk abin da ya ce mu yi to mu yi iya karfin abin da ya hana mu kuma mu hannu wani wajen yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu atiullaha wa atiur rasul يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم يا wanda kuka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ku bata ayyukanku ya sake cewa Allah war rasul وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون ku yi wa Allah da'a da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la'allakum turhamun Allah zai muku rahama ire-iren waɗannan ayoyi suna da yawa cikin alkur'ani mai girma waɗannan sun isa hujja da misali akan girman sha'anin manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da umarnin da Allah ya yi akan cewa lalle lalle a bi shi Nabi sallallahu alaihi wasallama ya sha gwagwarmaya don tabbatar da wannan aiki lokacin da Allah ya aiko shi a garin Makka bayan da aka yi masa wahayi na farko ya zo ya tara wato danginsa kamar yadda Allah ya ce masa wa anzir ashira وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين Allah madaukakin sarki ya ce mishi wa anzir ashirataka al-aqrab kayi gargadi ga waɗanda suke makusantanka danginka Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tara su ya musu bayani ya ce kun san ni na san ku kun san iyayena kun san ni amintacce ne a cikin ku. da zan ce muku ga wasu rundunoni nan na sojoji za su kawo muku farmaki shin za ku amince da magana ta suka ce kwarai za mu amince da kai saboda kai mutum ne mai gaskiya yace to in na ce muku Allah ne ya aiko ni fa za ku amince sai suka yi shuru wasu su ba su yadda ba amma suna jin nauyin su ce a sai aka samu tsageren cikin su shine wanda ya ce tabban laka alihaza jama'atana shine wane kenan shine Abu Lahab da Allah ya ce tabbat ya da بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب na'am في جيدها حبل من مسد wannan abu lahabi ɗaya ne daga cikin ‘yan uwa na jini a matsayin kawu yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma mutum ne wanda yake jabberi mai girman kai mara arziki ana ambatan al'amarin Allah yana girman kai yana gadarasa yana takama da kafinci saboda haka Allah ya mishi wannan tsiwa da ba a yi wa kowa irinsa ba cikin alkur'ani aka ambaci sunan shi karara aka keɓance shi da la'anta Allah ya ce tabbat ya da abi lahabin wata hannayen abu lahab sun shiga uku sun lalace kuma shi ma ya shiga uku ya lalace Allah ya tsine mishi albarka da shi da matarsa to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga wannan lokaci ya fara fuskantar tirjiya da rashin arziki a gun kafirin maka suka dinga mushi sharri da izgiri su ce mushi mahaukaci su ce mushi makaryaci su ce a wato bokanci yake yi babu abin da ba su faɗa mushi ba hankalin shi ya tashi har Allah madaukakin sarki yake ce mushi wa kazalika ma atallabina min qablihi كذلك ما كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون
da suka gane shi da irin waɗannan kalmomi na ɓatanci su ce mawaƙi su ce boka su ce ɗan sihiri su ce kaza kaza kaza sai Allah ya ce mashi ka fitar da hankali ma a tallabi na min kabli kazalika irin yadda ka ji dinnan ma a tallabi na min kabli min rasuli babu wasu gabanin mutanen ka wanda manzo ya zo musu illa falu sai sun ce sahiru boka ne au majnun ko su ce mahaukaci ne aka wasan bihi kana tsammanin suna wa junansu wasiya ne kowace al'umma ta gaya ma na bayan ta cewa da zaran wani ya zo ya ce Allah ya aiko shi ku ce mahaukaci ne ko boka ba haka bane Allah ya ce balhu bari dai su din qaumun wasu irin mutane ne tsaguna wanda suke masu ketare iyaka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa da tashin hankali in ya zo yana wa'azi suna bin shi suna karyatawa idan ya zo kafin mutane su shigo garin ma sun tare su a hanya sun ce musu inna nuhaddirukum gulama bani abdul muttalib a hirɗin ku akwai wani yaro yana nan dan gidan suwari to kuna jan kunnen ku ku saurare shi fa innahu yaqulu kalaman yufariqu bihi bainal mar'i wa zawji haka suka dinga yi masa shi kuma yana ganin ya zo musu da alkhairi ya zo musu da tsira ya zo musu da haske ya zo musu da ɗaukaka duniya da lahira Allah yake ce mishi fala Allah ka ba fi na fuska ala afari فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث عذبا Allah ya ce za ka je ne har saboda baƙin ciki ka kashe kanka don sun ki imani idan ka yi isar da saƙo shi kenan ya isa wa ma'anar rasuli illa albara in ka isar da saƙo to ka yi iya naka sauran namu Nabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga mutanen Makka gaba ɗaya sun yi imani sai yan kaɗan sai masu rauni sai wanda ba su ji a kirga da yin yasu ba sai ya tunanin cewa to bari ya je garin makwabta mana su wane ne makwabtan su mafi kusa ya ce bari in je ta'ifa in tallata musu addinin sai tuna aisha radiyallahu anhu take cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ce wace rana ce mafi tsanani game da abin da al'umma ka suka yi maka ya ce mata to babu rana da na tsananin tashin hankali kamar lokacin da na je ta'ifa na je na samu wasu a cikin manyan garin na zo na ce wato na kawo muku tallan addinin musulunci na kawo muku shirya na kawo muku alkhairin duniya da lahira yace suka kalle ni suka harare ni suka mun dariya suka mun izgili suka faɗa mun maganganu na banza sannan suka tara wawayen aka ce wawayen da da wa Allah ya gama kuma da shi ba ku jefe shi wawaye suka tara duwatsu suka dinga jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da suka ji mishi raunuka har sai da suka zubar masa da jininsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikin garin nan jini na zuba a fuskarsa yana addu'a yana cewa Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun sai Allah ka shiri al'umma ta ba su sani ba ne jahilci ne ke damu su bai musu baka addu'a ba bai musu mummunan fata ba ka ya zo a wata riwaya ma cewa a daidai lokacin Allah ya aiko malakun jabal wato mala'ika mai kula da duwatsu ya bai samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce rohunka in kawo gaisuwa gare ka sannan in ce maka in ka yarda da saƙon ubangijinka to ya baka dama a ƙashin kanka in kana so waɗannan mutanen da suka jefe ka ga duwatsu nan guda biyu da suka sa garin a tsakiya Allah ya ba da umarni in ka ba da ko a yi a ɗaga duwatsun nan a wurga musu zuwa halakar da su gaba gida. Wanzan Allah sallallahu Alaihi wasallama saboda rahamarsa da tausayinsa da abuwarsa ya ce a kyale su, kar a halaka su. Ya ce in su ba su yi imani ba, to ina fatan ‘ya'yan su yi imani. Allahu Akbar. Kuma haka ya faru a yanzu da muke magana babu wani mutum a ɗaifa ba ce ya zama musulmi fiye da shekarar ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo Makka jikin shi da jini yana cikin zazzabi da tashin hankali saboda wannan zalunci da suka yi masa ya ci gaba da isar da sakon Allah ya ci gaba da wa'azi har aka yi nufin kashe ta wai ne wani tallafi da kafar وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين Allah ya ce ka tuna lokacin da kafirai suke kulla maka bakinci da yuhu ka ko dai su kama ka ta daure ka aw yukhrijuka ko kuma su kore ka a garin aw yaqtuluka ko kuma su samu halin kashe ka kowa ya huta wa yamkuruna suna shirya makirci wallahu khayrul makir Allah shi ne mafi alkhairin masu warware makircin makirai an ta yin mitin ana kulle kullen biya cewa a haɗu kawai a kashe shi kowa ya huta in za a kashe shi to a haɗu ƙabila daban-daban yadda banu hashim za su rasa wa za su koma da jininsa jama'arsa wanda suka musulunta suka shiga cikin damuwa da kunci masu rauni ne mustad'afu ne talakawa ne da kuma bayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta ba su suna tambayar sa yaushe ne za mu samu nasara suna tambayar tsayo shi ne Allah zai kawo mana ɗauki ya ce musu nasara Allah tana nan kusa ya ce musu wanda ta gabace ku akan tsaye da ɗayansu a sa zarto a tsakiyar kansa sai an tsaga shi biyu ba tare da yayin da ba ta kara hakuri ko kara hakuri nasara tana zuwa har dai lokacin da Allah madaukakin sarki ya ba da dama ya ce a yi hijira zuwa Habasha daga baya Allah ya ba da dama ya ce a yi hijira a gudu zuwa Madina bayan da mutanen Madina suka zo suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gan shi a mausimi na aikin hajji a Mina inda ake zaman wato kwanakin Mina yana yawo lema lema yana taya wa mutane musulunci yana cewa wane ne zai aishi hasken alkur'ani Allah zai ba shi aljanna wa zai yarda da abin da nake kawo daga wajen Allah na lamunce mishi Allah zai ba shi aljanna to su kuma mutanen Madina dama suna zaune a cikin Yahudawa Yahudawa suna musu gori kullum suna ce musu idan annabin ƙarshe ya zo za mu haɗu da mu da ku mu kashe shi amma da mu da shi mu kashe ku tunda ku kafirai ne Allah ya ce kan ta mun ka bi san sura al-ladina
يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين Allah yana goranta mai dawa kinsu da gaskiya yake cewa da su kasance suna cika baki wa kafirai cikin maguzawa cikin ausu da hadratu a garin Madina suna cewa idan annabin nan da muke jira ya zo sai mun yi maganin ku da kafircin da kuke amma falan ma ja'ahum ma arafu kafaru yayin da abin da suka sani na gaskiya da yawa sai suka kafirci to da haka su mutanen Madina da suna kafirci sun san labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bakin waɗannan Yahudawa so da suka zo Makka lokacin aikin hajji da suka ji Muhammadu sallallahu alaihi wasallama annabi yana wa'azi sai suka koma gefe suka ce wannan ba shine annabin da Yahudawa suke yi mana kashe cewa in ya zo za su haɗu da shi su kashe ga shi Allah ya nuna mana shi kafin su su gan shi me ya shawara suka ce shawara kawai shi ne mu musulunta mu riga su shiga addini da aka suka suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu mun yarda za mu shiga addini nabi ya murna ya farin ciki ya ba su kalmar shahada suka sake cewa kuma mun lamunce maka za mu je mu yada wannan addini a garin mu saboda haka suna dawowa daga aikin haji suka shiga wa'azi wannan shi ake cewa al'aqabatul ula sun kama wa'azi suna ta musuluntar da mutane kafin shekara ta zagayo ga baki ɗaya mutanen Madina kowane gida ya zama gidan musulmai da za su dawo sai suka karo yawan wakilai al'aqabatul thaniya kenan dama sun yi alkawari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa za su haɗa shi idan Allah ya kai mu aikin hajjin baɗi domin ya ji rahoton aikin da ya ba su da aka zo aka haɗu cikin dare a ɓoye saboda tsoron zaluncin kafiran makka abbas ibnu abdul muttalib radiyallahu anhu annin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya rako shi wannan waje a lokacin da bai musulunta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tattauna da su suka ce ki mu bukatun yanzu ka taso kawai gaba ɗaya ka dawo garin mu da zama ka kyala garin waɗannan da suka ƙi karɓar gaskiya mun maka alƙawarin za mu taimake ka za mu kare ka kamar da muke kare 'ya'yanmu da matanmu da dukiyarmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to na gode na gode da wannan tayi Allah ya saka muku da alkhairi amma ba zan iya yin komai ba sai na jira izini daga ubangiji da haka ku koma garin ku ku saurare ni za ku ji idan Allah ya bani izini za ku ji za ko muku da cewa ga nan zuwa ba haka aka yi kuwa Allah ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam izinin cewa ya hijira sannan ya ba mutanen shi dama su yi hijira to haka aka fara fita zuwa Madina arsala aka aka koye ana fita ɗaya biyu ɗaya biyu shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da jira har Allah ya ba shi izini sannan ya fita tare da abokinsa sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wa salawatullahi wa salamu ala nabiyina sallallahu alaihi wa alihi wasallam to duk da fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya bar musu garin ya tafi Madina inda ake kaunarsa a wannan lokaci shi kuma yana kaunar Makka yana cewa laula anna ahlaki akhrajuni ma kharajtu minki ya bakka innaki la habbul biladi ilayya yace wannan gari na tsananin kaunar shi ba dan mutanen ki sun fita da ni ba wallahi da ba fita daga garin nan haka ya fita yana waigen garin yana begen garin to da ya je madina tunda ya ban musu garin su to da zai hana su kyale shi ya harkarsa su ma su yi tasu to kafiran nan ba su kyale shi ba kafiran makka da kafiran madina yahudawa da munafukan madina sablai dan salul sai suka haɗe suka yi mata suka haɗu suka ci gaba da kuzurta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama munafurci yau daban na gobe daban sharrin yau daban na gobe daban waɗannan munafikai sun ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahala wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya taho yana tafiya da jakinsa yana zuwa inda suke sa Abdullahi dan Salu sai suka dinga toshe haji wai jakin yana wari saboda shedana haka suka dinga wannan izgiri da rashin mutunci iri daban-daban hatta da yakin uhudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci jarabawa mai girma a wannan yaki shi da jama'arsa ya faru saboda tabbadawa wato janya jiki da su ubai dan sallu su bai bayan da zuwa aka shawarta za a yaki sai da aka fito sai ce shi ba a ji shawararsa ba don haka kawai shi ya janye sojojinsa wajen mutum ɗari uku suka janye suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waje da shi da sauran sahabbai muhajir da wal ansar kuma duka mun san irin jinadin da ya faru gare su Allah ya ba mu labari a cikin suratu Ali Imran asfaran Allah madaukakin sarki ولقد صدقكم الله وعده ولقد صدقكم الله وعده إذ تحصونهم بإذنه نعم.
حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون نعم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة نعم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله أكبر الله يتشي ولقد صدقكم الله وعده حقيقة أمانجتي يا قدقتا مكو القورن دي مكو استخصونه يعني أنك تنجا ججر بيسو بإذنه بإذن الله الله ne baku ƙarfi Allah ne ya baku ya halatta muku yaƙe su Allah ne ya baku dama a kansu Allah ya ce hatta idan fashiltum wa tanaza'tum fil amr har sai da kuka tarwatse kuka yi kuka yi jayayya game da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru da aka zo filin daga kamar da Bukhari ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa Abdullahi dan Zubair da sahabbai su 50 ko 40 su 50 na yace ku ku daya akan wannan dutse da ake cewa Jabalur Rumat ba ruwanku da abin da za ku ga ana yi a ƙasa ko da kun ga mun kakkashe kafiran nan muna ɗibar ganima to kar ku sakuwa sai na ci ku saku ko da kun ga kafiran nan sun ci nasara a kanmu sun kakka da mu sun kakkashe mu to kar ku ce bari ku kawo mana taimako a wata riwaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake mafika yana cewa kai ko da kun ga cewa sun bagawa wake mu a nan wajen tsuntsaye sun zo suna cin naman babban wannan ka shaidi shi a ɗalle musu amma Allah cikin hikimarsa da muƙaddarinsa ana fara wannan yaƙi aka zo daidai ita husuna kuna ta sassare su ba a jima da fara yaƙin nan ba kafirai suka tarwatse suka fara rugawa da gudu musulmai suka bi sawunsu shi ne Allah ya ce ta idza fashittum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna Allah ya nuna muku abinda kuke son nasara amma kun saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan abu ya fara faruwa na nasara sai ra'ayin waɗannan arrumatu sai ya rabu gida biyu wasu suka ce ya kamata mu sauka a ɗebi ganima da mu shi shugaban nasu ya ce a'a annabi bai ce mu sauka ba nan ya ce mu tsaya jama'a kada wanda ya sauka ana cikin jayayya kafin ya ankara wajen mutum arba'in sun gangara suka bar shi da shi da yan tsiraru su goma kuma dama Khalid ibn Walid yana baya yana dakon wannan wannan yanayin kawai yake jira saboda haka ya ga ya ga wato dama ya su kwano doki shi da abokansa su ikirmatu bin abi jahal da sauransu suka zo suka karkashe waɗannan da ke kan wannan tudu sannan suka gangara suka yi wa musulmai kofar rago aka yi wa musulmai barna ba ya kadan ba bayan da aka yi wa musulmai barna har ma aka ciwo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rauni shi kansa aka kwala masa wata gora a goshi har wani karfe ya makale masa jini ya zuba haƙorinsa ya yi kaza abubuwa iri-iri ba daɗi abu sufiyana lokacin shi ne kwamandan kafirai ya riga ya musulunta ba. ya dawo yana cewa saboda musulmai sun riga sun rikice sun ruɗe an kashe su da yawa an ji musu raunuka ya zo yana cewa azikun muhammad nabi ya ce la tu kar ku ba shi azikun ibn abi quhafa muhammad yana cikin ku abubakar yana cikin ku azikun ibn al-khattab umar yana cikin ku nabi ya ce a yi shiru kada a amsa musu saboda dabarar yaƙi strategy mai riwaya yake cewa yace falam yastati umar an yamlika nafsa umar san umar akwai hamata bai iya mallakar kansa ba yace sai ya buɗe baki yace za ka ci gaba da shiga cikin kunci da damuwa da bakin ciki waɗanda kake so su mutu ba su mutu ba shikenan sai sai abu jahal ya abu abu sufyana yana cewa wato yana ma yana yana yana ma guma kansa kirari ya sai da ya fara cewa ulla hubal hubal ta ɗaukaka wata gunje shi a sarariya shi ne sai annabi ya ce to ku amsa mai yanzu ya- ya faɗi shirka dole a a a a yi ilanin tauhidi sannan shi- suka ce ya manzo Allah me za mu ce musu ku ce mu shi Allahu akbar Allahu maulana wala maula lahu haka suka dinga mai mai da martani har zuwa inda yake cewa to shikenan ne yaki ya kare إيه الحرب بيننا وبينكم سجال هذه يوم ببدر ce yau mu ma mun ɗauki fansa abin da aka yi mana a badar kuma in ka je kan gawo wanki kaga an daddatsa su ni da wanda ya daddatsa su ba a fafa jahushi ba ga musu biyana sai ya wuce ya kama hanya ya tafi da ya tafi a hanya bayan ya tafiya kamar kilomita ashirin ya zo da ake cewa hamra'ul asad yana nan akan hanyar makka ya yi shawarar bari ya ma koma kawai ya karasa aikinsa a daidai lokacin su kuma mutanen madina ana nan ana ta alhini ana zuwa an fara ɗaukan gawawwaki na shuhada uhudin za a mai da su madina a yi musu jana'iza Maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce a'a a dawo da su. Wasu gawawakin ma an isa da su cikin garin Madina akan keken doki. Nabi ya ce a dawo da su a yi musu jana'iza a nan inda Allah ya karbi rayuwarsu. To haka aka zo aka musu jana'iza aka yi musu jana'iza irin ta shahidai babu wanka babu littafani babu cire kaya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya koma Ma- Madina ya sake fitowa tare da sojojin shi na Uhud ya ce duk wanda bai je Uhud ba kada ya fito tare da mu haka aka ce wasu suka dinga tahowa da bandeji wasu da ɗaurin karaya wasu da itace ko katako irin na masu rashin lafiya kama a ce me yake ce mashi ne eh, abin dogarawa haka fagiri wani ma sai an rataye shi a kafaɗar wani haka aka dinga fitowa da su za su fita annabi ya ce za mu fi sawun waɗannan kafaran mu tabbatar ba su dawo ba shi ne Allah ya ce mana labari in- آه، تسئلون هو إن تسئلون إذ يصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابهم غمه بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون Allah ya ce su sujudu da wala tun yayin da kuke hawa kan wannan tun ba kwa waigawa ku ga me ake ci wa a a a wala tuluna ala ahadi wa rasul yad'ukum ila ukhrakum manzo yana kiran ku zuwa ga abin da zai amfane ku a kiyama Allah ya ce fa asabakum ghamman kuka shiga cikin damuwa da kunci bi ghammin likai la tahzanu Allah ya muku haka dan kada ku shiga bakin ciki alama fata kan abin da ya kubuce mu wala ma asabaku da kuma abin da ya same ku na wannan jarabawa da Allah ya muku wallahu khabirun bima ta'malun Allah madaukakin sarki yana ba mu ya ci gaba mu labarin abin da ya faru har zuwa lokacin da suka koma cikin garin Madina aka ci gaba da jinyar marasa lafiya da waɗanda suka samu jarabtawa wannan ta kwarai kafirai ba su kyala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. suka je suka sake wani sabon shiri shine suka zo suka yi gangan ko da aka fi sani da suna al-ahzab waɗannan gayya ta arna iri daban-daban da suka yi shawara da arnan madina yahudawansu da munafukansu da sauran batattu da mutanen haibara da mutanen makka sojoji iri daban-daban na 'yan mata suka haɗa kai cewa bari a zo kawai a murkushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi mushi kwab ɗaya da shi da sahabban shi haka aka zo aka yi wannan jidali na khandaq aka sha gwagwarmaya aka sha wahala aka sha yunwa da kishirwa Allah ya bayyana murzojin iri daban-daban ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu labari yadda abubuwan suka faru a cikin sulhul azabi
يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم na'am إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها na'am وكان الله بما تعملون خبيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا na'am هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا
wannan Allah madaukakin sarki na bamu labari irin abin da ya faru na tashin hankali ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da sahabbansa a kokarin sa na isar da sakon Allah yadda kafirai suke gangan ko Allah madaukakin sarki bamu labari me farkon isa ya yi lalle ya yi lalle na kuru ni matallahi alaikum uzkuru ni matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku a daidai lokacin da wato ijja'ukum idda'atkum junudun yayin da sojoji suka zo mu waɗannan sojoji na kafirai iri daban-daban suka haɗa gangan ku Allah ya ce fa arsalna alaihi rihan muka aiko musu da wata irin iska da ta tawa su wa junudan lam tarawha da wasu sojoji da bukan sojojin malaiku Allah ya ce in ja'ukum min fawqikum sun zo muku ta saman ku wa min asfala minkum da ta kasan ku wai zagatal absar idan da nu suka farkuto hankali ya tashi wa balagatil qulubul hanajira zakata suka dawo cikin makogoro wa tadununa billahi zanna Allah ya ce hunalika butuliyal mu'minuna a wannan lokaci Allah ya jarabci mu'minai wa zurziru kuma an girgiza su zilzalan shadida girgizawa mai yawa Allah madaukakin sarki ya labarta mana irin yadda abin ya faru ya zo a cikin hadisai daban-daban labari da da- na dalla-dalla na abin da ya faru a wannan lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suna cikin kunci babu abinci a hannunsu ga yunwa ga arna sun riga sun iso sun tara gari yaya za a yi za a fita ne a tare su ga su surin dunoni wajen kala biyar ko shida sun haɗa kai sun yi gangan ku da mutanen makka da 'yan hawazin da mutanen cikin madina ɗin munafukai yahudawan banu ƙwaraiza da banu ƙayyuka da banu nadir da yahudawan haibara runduna iri daban-daban sojojin taron dai shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga shi sai sahabban shi mutanen Madina da mutanen Makka al-muhajiruna wal ansar Allah ya kara musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ta addu'a yana ta neman dauki a wurin Allah madaukakin sarki sannan Salman al-Farisi radiyallahu anhu ya bada shawara cewa a je a tona gwalalu wato a yi katar rami wanda zai hana dawakai isowa cikin garin Madina sannan a yi katanga haka aka zo aka kwana da kwanaki dare da rana ana wannan aiki Allah madaukakin sarki daga baya ya aiko wata irin iska kamar da yake cewa mun aiko musu da wata irin iska wadda ta zo ta dinga kekketa tantunan su ta rikirkita su guguwa ta tashi kowa baya ganin kowa Allah ya tarwata su Allah ya turo da sojojin mala'iku suka tarwata su Allah ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tagomashi domin a wannan lokaci inda an kara babu shakka waɗannan kafirai sai sun yi wa musulmai ta'annaci ba ɗan kaɗan ba ta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da fama da waɗannan kafirai ba dare ba rana su kulla wannan bakin su Allah ya warware su kulla wancan Allah ya sake warwarewa suka yi ta kulle kulle iri daban-daban har dai Allah ya cika addinin su har Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara a kansu har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Makka ya ci Makka da yaki ya bude Makka da yaki bayan da ya zo da sunan zai kuma ma san hara shi shiga lokacin Hudaybiya haka ya hakura ya koma a hanyar shi ta komawa Allah ya so ta mishi da inna fatahna laka fatahan
بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويجر نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك
a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dawowa daga Makka bayan an hana shi ya shiga ya marata Hudaybiya a lokacin da ba Allah ya saka wuce da sabon cewa lalle in maka kuɗi kuɗi mabayyana kuma Allah ya yi maka haka dai ya gafarta maka zurbanka na baya da na gaba kuma Allah ya yi baka ka dan ya baka nasara mai girma Umar ya ce to ina nasara ce ba Allah ya ce nasara ce kuma haka ta tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo wasu nasara akan Makka ya bude ya shiga shi yana da kaskantar da kai ga Allah saboda tawaruwarsa addinin Allah ya samu ɗaukaka daga nan mutane suka fara shiga addini ko ta koyi shi na ka sauka ko shida idan da
ورأيت الناس يدخلون في دين الإسلام أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا waɗannan da ke masu da albarka tana ba da bayani ne akan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya cika aikinsa abinda Allah ya ɗauko shi na isar da saƙon Allah ya yi abin da ke kansa bai rage komai ba ya isar da saƙo kamar yadda Allah ya ce shi ya rasu balli ma
يا أيها الرسول بلغ ما يأمرنا إليك من ربك فإن لم تفعل فهذا اليوم رسالة والله يعصمك من الناس
Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa ya isar da sakon Allah zuwa ga mutane. Allah shi ne zai kare shi daga dukkan shari. Kuma Allah ya cika masa alƙawarin da ya yi masa na kariya, shi kuma ya cika aikin da Allah ya aike shi. Aisha ta yi cewa babu wani har sako da Allah ya ce a kan bai isar sai da ya isar da shi. a ta saƙon da ya yi masa nauyi game da aurensa da zai wanda Allah ya ce ka ce zai iya sake ta falon ma ba
فلما قضى بهم منها وقرا جعلنا كما لكلا لكلا يكون على المؤمنين حرج في أبواب أدعيائهم إذا وقعوا منها وقرا وكان أمر الله مطعونا
wannan karatun yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nauyi saboda kunya da ɗabi'a da yana tashi amma duk da haka saboda umarnin Allah ne haka ya isa da shi ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi ta wannan gwagwarmaya har ya koma ga Allah ya bar wannan addini fayyadar kamar da yake cewa taraktukum alal mahajjatil bayda laylaha kanahariha la yazibu anha illa hal na farko akan tafarkin addini fari tas wanda ba bambanci tsakanin dare da rana akan wannan tafarki babu wanda zai karkace daga wannan tafarki sai wanda yake halakaki Allah ka tsare ku daga halaka to ya san ɗan uwa ba wannan takaitaccen rashin baki ne kawai akan irin gwagwarmaya da irin wazan kwafasar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajen isar da wannan addini ka same shi a fagas ka same shi ala tabakin min zahabi ga shi haifarka kawai aka yi kaga ana musulunci baka taba sanin kafirci iyaye da kakanni musulmai alhamdulillah amma kana ta wasa da addini a ce maka annabi ya ce ka yi kaza ka ki a ce maka ya ce ka bari ka ta ka ci gaba da yi to da kake nema kenan a wannan duniya babu abin da ya cancanta ka yi wa wannan annabi da ya maka wannan kokari ya kawo maka wannan shirya kamar ka yi mishi da ka yi masa biyayya ka kaunace shi da alayensa da sabansa kuma ka yi gwagwarmaya wajen tabbatar da addini da sunnarsa wannan ɗan tabbacin da za ka bayar game da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai ɗan uwa musulmi kar ka kasance mai ruwa kar ka kasance mara arziki kar ka kasance wanda bai san ciwon kansa ba kar kuma ka taɓe ka kasa mun gaskiya ɗan uwa masu albarka wannan shi ne nasiha ta gare mu a wannan dare mai albarka mu kasance masu ɗa'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku kasance masu biyayya ga umarninsa masu hamuwa daga hannunsa masu ƙaunarsa a bisa hasken shari'a masu yin da salati da rashi da ambatarsa da ƙaunarsa a zuciyarmu da ƙaunar alayensa da sahabbansa da yaɗa sunarsa da hidima don ganin ta ci gaba idan muka yi haka Allah maɗauki sarki zai ba mu tsira a duniya da lahira Allah ubangiji zai samu gaba lafiya. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته